صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما كلا بما يدها الجماد قلاجة منه ولا غابة
كلا بما يدها الجماد قلاجة منه كلا بما ولا غابة يدها الجماد قلاجة منه ولا غابة
كلا ولا أقوى وأثبت حجة منه ولا غابة ولو لوما كلا ولا أقوى وأثبت حجة منه ولا سماء له لوما كلا ولا أقوى وأثبت حجة منه ولا سماء له لوما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم الله أكبر ألا إنها قربة لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وخصه بالصلاة عليه في القرآن العظيم ثم بدأه بنفسه وثنى بملائكة كرسه وأمر المؤمنين بذلك في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا العزيز العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أولي الفضل الأنيم حق قدره ومقداره العظيم صلاة تضيء لنا بها جنه الليل البهيم amma ba a ‘yan uwana musulmi maza da mata masu sauraronmu, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci, kullum bi ismihi wa ainihi, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية خليلي إن أردت بلوغ قصدي وإدراك المنى وزوال فقري وترجو أن يكون لك افتخار وتسمع على الثريا برفع قدري فأكثر من صلاتك والسلام على المختار قل بكل فخري آه، ‘yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun faɗi karamomin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda goma wanda duk mai salati zai same su salatul malikil gaffar shafa'atin nabiyil muhtar al-iktida'u bil mala'ikatil abrar mukhalafatul munafiqina wal fujjar mahawil khadaya wal awzar aunun ala qaba'il hawa'ij wal awtar تنوير الظواهر والأسرار النجاة من دار البوار دخول دار القرار سلام الرحيم الغفار muna roƙon Allah Allah ya ba mu su to idan ba a manta ba a jiya an yi tambaya cewa mun yi bayani akan akwai wasu wato wurare ko waɗansu lokuta masu muhimmanci a rayuwar bawa wanda ya kamata ya yawaita salati a kansu to sai aka yi mana tambaya aka ce wasu wurare ne ko kuma wasu lokuta ne. To ‘yan uwa a yau za mu yi bayani akan wuraren da ya kamata mumini namiji da mumina ta mace su yawaita salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama alaihi wasallam za mu faɗi wurare ko da wurare ashirin ne domin tunatar da ‘yan uwa.
na'am Allah ya ba mu ikon aikata abin da muka ji.
amin Wato yana da kyau kuma ya wajaba a lura da waɗannan wurare Mm, kuma a kiyayu a kansu.
na'am A yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam Wuri na farko Mm, da ya kamata mumini namiji ko mumina mace su rika kulawa da salatin annabi a ciki sallallahu alaihi wasallam shine yi wa annabi salati bayan kiran sallah.
na'am Bayan kiran sallah wannan lokaci ne mai tsada na'am in kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Muslim ya rawaito daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara musu yadda amin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'azzin Mm, faqulu misla ma yaqul na'am thumma sallu alayya na'am fa innahu man salla alayhi salatan sallallahu alayhi biha ashran Mm, thumma sallu Allah liyal wasilata fa innaha manzilatun fil janna na'am la tambagi illa li abdin min ibadillah Mm, وأرجو أن أكون أنا هو Allah فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة Mm, abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji ladani ya yi kiran sallah to ku faɗa abin ku tankwacin abin da yake faɗa na'am sannan ku yi min salati Mm, domin ku sani duk mutumin da ya min salati kwaya ɗaya to Allah zai mai salati kwaya goma na'am sannan bayan nan ku roƙar mini Allah ya bani wasila, domin wasila wani matsayi ne a aljanna, kuma bai halatta ba, ba zai taɓa yiwuwa ba, wani mahaluki ya samu wannan matsayi sai mutum ɗaya daga cikin bayin Allah.
na'am Saboda ka ina kwaɗayi Mm.
in kasance ni ne wannan bawa na Allah da zai samu wannan matsayi sallallahu alaihi wasallam ka ji ladabi irin na shugaba sallallahu alaihi wasallam to ma ma annabi ya shiru wai zai ce shine ko giya ka sha ka ce kai ne na'am ai ba ko jazaba kai ko me kai ba ka ce kai kai ne ba saboda haka fa man sa'ala Allah liyal wasilata halallahu shafa wanda ya roƙan mun wasila to shikenan ceto na za ta tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma al-Imam Ahmad da Tabarani sun rawaita hadisi daga Jabir bin Abdullahi Allah ya kara mar yadda cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yunadil munadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati an-nafi'a salli ala Muhammadin warda anni ridallahu sukuda ba'dahu istajaba Allah da'awatahu duk mutumin da ya faɗa a lokacin da ladani yake kiran sallah yace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati an-nafi'a salli ala Muhammadin warda anni ridan la su kuda ba'dahu Allah zai amshi addu'arsa na'am sannan an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yasma'u nidaa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu hallat alaihi shafa'ati
Allah duk mutumin da ya faɗa lokacin da ya ji ladani yana kiran sallah bayan ya ƙare ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu to ceto na ya tabbata a gare shi na'am sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bukhari ya rawaice shi da ahmad da abu dawud da ibnu majah da tirmidhi Mm, Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wannan alkawari cewa zai tabbatar da shi, na'am kuma Allah bai saba alkawari.
Mm, A cikin suratul Isra'i, aya ta saba'in da tara, na'am Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم Allahu akbar Sadakallahu azim Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace kuma da daddare ka rika yin qiyamul laili da shi wannan alqur'ani wanda yake mai girma ya zamanto nafila a gare ka ana kaunar cewa ubangiji ya tashe ka a matsayi wanda yake abun godiya daga mutanen farko da ƙarshe sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine wuri na farko wuri na biyu da ake so mu yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazan mu da matan mu muminai shine lokacin shiga masallaci da kuma lokacin da za a fita daga masallaci lokacin shiga masallaci da kuma lokacin fita daga masallaci kamar yadda Abu Khuzaima ya rawaita a cikin littafinsa da Ibn Hibban daga Abi Huraira Allah ya ƙara mar yadda yace Annabi alaihi salatu wassalam ya ce iza dakhala ahadukumul masjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك أمم، آمين واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اجرني من الشيطان الرجيم أمم، الله yace idan ɗayan ku zai shiga masallaci to ya gaishe ni نعم ya min salati نعم bayan nan sai ya ce Allahumma ftah li abwaab rahmatika نعم ya Allah ina roƙonka ka buɗe mini ƙofofin rahamarka sannan idan ya ƙare abin da zai yi na sallah ko karatun Qur'ani ko zikiri zai fita ya sake gaishe ni dai نعم ya ƙara yi min salati ya ce Allahumma ajirni mina shaitanir rajim Allah ka kiyaye ni zan bar ɗakin Allah zan fita Allah ka kiyaye ni daga shaitan abin jefewa daga rahmar Allah آمين a wata riwaya ta al-Imam Ahmad kamar yadda ya zo a cikin Musnad daga Sayyidatu Nisa'il Alamina Sayyida Fatimatu Zahra bintu Sayyidul Wujudi sallallahu alaihi wa aliha wa nafa'ana bi barakatiha amin ta ce Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance صلى الله عليه وسلم idza dakhala al-masjid yaqul bismillah wassalamu ala rasulillah صلى الله عليه وسلم Allahumma ghafir li dhunubi آمين waftah li abwaab rahmatika آمين وإذا خرج يقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك آمين abinda tace idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga masallaci yana yin basmala tukun نعم kuma da kafar dama yake shiga نعم sai salati ga kansa نعم صلى الله عليه وسلم sannan sai ya ce Allah ka gafarta mini zunubaina آمين zunuban al'ummansa sannan Allah ka bude mini kofofin rahmarka أمم، ka budewa al'umma ta ke لا إله إلا dan shine rahmar ai أمم، sannan idan zai fita da kafar hagu yake fita نعم sai ya ce sai ya basmala نعم sai ya sake yin gaisuwa ga kansa wato salati أمم، sai ya ce Allah ina roƙonka ka gafarta mini zunubaina wato zunuban al'umma na لا إله إلا manzo Allah baya zuni mala'iku ma ba sa yi balle shi أمم، صلى الله عليه sannan Allah ka bude mini kofofin falalak أمم، صلى الله wannan shine wuri na biyu da ya kamata mumini namiji da mumina mace su kula da shi wurin salati ga Annabi sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم sai wuri na uku da ya kamata mu kula da shi mu rika yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam a ciki الله عليه وسلم shine wato duk sanda za mu yi addu'a نعم mu yi wa annabi salati farkon addu'a الله عليه وسلم kamun ka fara faɗin buƙatarka إيه.
ka fara gabatar da salati نعم sannan in ka faɗo addu'a ka faɗo ka faɗo in ka zo tsakiya ɗaya sake yin salati هو sai ka ci gaba da faɗin buƙata ka ci gaba in ka zo ƙarshe نعم kar ka shafa sake yin salati نعم wurare uku ake yi wa annabi salati a cikin addu'a in kana neman buƙata الله to عليه kai masa salati so uku a ciki نعم an gane ai.
إيه wasu kuma suka ce a idan za ka yi addu'a kai salati a farko ya isa نعم هو wasu kuma suka ce a kai salati a tsakiya ya isa إيه wasu kuma suka ce a in ka gama kai salati a ƙarshe to amma haɗawa baki ɗaya ɗin ya fi نعم domin ya fi saurin kawo ijaba نعم kuma yana ninka lada da sakamako هو domin an rawaito daga Fudalat ibn Ubaydin Allah ya ƙara mar yadda ya ce baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun وسلم iz dakhala rajulun أمم، fa salla نعم wata rana muna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga wani mutum ya shigo masallaci sai ya sallah da ya ƙara sallah sai ya ce Allahumma ghafir li warhamni sai ya shafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajilta ayyuhal musalli kai gaggawa ya kai bawan Allah mai sallah نعم idza sallaita idan kai sallah faqa'atta sai ka zauna farko abin da ake so fa hamadillah ka gode wa Allah bima huwa alu da godiyar da ta dace da Allah wa salli alayya sai kai min salati صلى الله عليه وسلم sun mad'uhu sannan ka roƙi Allah na'am amma ba ni kawai ka roƙi Allah mm, ai ba a ji ka ba ma gaske ka farko ka zauna ka gode wa Allah sai ka yi min salati sannan sai ka faɗi bukatarka Fudalatu ya ce to sannan bayan nan sai ga wani mutum kuma shi ma daban ya zo yi sallah da yi sallah sai ya zauna fahamidallah ya gode wa Allah wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wa sallam sannan sai yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama Allahu alaihi wa sallam ayyuhal musalli ud'ullaha Mm, tujab na'am ya ce ya kai mai sallah yadda kai wannan tsari din nan ka roƙi Allah buƙatunka Allah zai amsa maka na'am ka roƙi Allah buƙatunka za a amsa maka sallallahu alaihi wa idan muka lura da wannan da kyau za mu ga shi na farkon na'am da ya zo shi bai gode wa Allah ba bai wa annabi salati ba buƙatu kawai ya faɗa eh sai annabi ya ce masa a ba haka ake yi ba sallallahu alaihi kamun ka faɗi buƙata ka gode wa Allah sai ka yi min salati sannan ka faɗi buƙata na'am shi kuma wannan na biyun da ya zo da ya sallarsa ya zauna ya gode wa Allah ya wa annabi salati sai ya tashi kawai bai ma faɗi buƙata ba sai annabi ya ce a ya kai bawan Allah mai sallah yadda ka gode wa Allah kai min salati faɗi buƙata yanzu za a baka buƙata na'am sallallahu an gane ko to sannan imamu tirmizi ya rawaita hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara mar yadda ya ce kuntu usalli wan nabi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa umaru ma'ahu wata rana nayi sallah annabi alaihi salatu wassalam da sayyidina abubakar da sayyidina umaru suna tare da shi falamma jalastu lokacin da na zauna bayan nayi sallama bada'tu bis sana'i ala Allah sai na fara yin kirari da godiya ga Allah summa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ne wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama summa da'autu li nafsi sannan sai ne wa kaina addu'a fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sal tu'da Mm, sallallahu alaihi wa annabi ya ce roƙa lallai kana da dama roƙa roƙa a baka roƙa a baka roƙa a baka ka biyo hanya to wannan shine wuri na uku da ya kamata mu lura da shi mu rika yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wuri na hudu kuwa shine bayan salloli na'am bayan sallar asuba azhar al'asr magriba isha'i wato ma'ana bayan sallah shine bayan tahiyya ta ƙarshe na'am wannan yana daga cikin muhimman wurare waɗanda ake so musulmi maza da mata su rika kula da shi suna yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam domin sunna ne yin salati a tahiya ta ƙarshe zaman tahiya ta ƙarshe a wurin Imam Malik amma rukuni ne daga cikin rukunnan sallah a wurin Imam Shafi'i na'am radiyallahu anhu shi Imam Shafi'i ma a wurinsa sallah tana iya ɓaci in ba a yi salatin ba na'am wannan shine wuri na hudu eh wuri na biyar da ake so musulmi namiji da musulma ta mace mu kula da su wurin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi saukan alkur'ani ana yin khatma to kar a kuskura a yi addu'a tashi cikin addu'a salati bai zo ba na'am sallallahu alaihi wa domin wannan wurin shine wurin karban addu'a to kuma addu'a ba ta karbuwa babu salati ga annabi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ya zo a hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda amin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man khatama alqur'ana falahu da'watun mustajabatu na'am duk mutumin da yayi saukan alqur'ani to ya sani yana da addu'a mustajaba abakkar ba to idan ya zamanto mahallin saukan alqur'ani yana daga cikin muhimman wurare da ake yin addu'a to kuma abin da yake janyo ijaba yana daga cikin muhimman abubuwan da ke kawo ijaba salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa saboda haka wajibi in an yi saukan alqur'ani kar a manta da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa wannan shine wuri na biyar wuri na shida da ake so musulmi namiji da musulma ta mace mu kula mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam shine daren juma'a na'am daren juma'a da kuma ranar juma'a din na'am da kuma lokacin da za a fara huduba ranar juma'a na'am kamun a fara huduba yana da kyau a yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam sannan imamul baihaqi ya rawaita hadisi da isnadinsa daga abi hurairah Allah ya kara mar yadda amin daga annabin rahma sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam ya ce, Aksiru salata alayhi fil lailatul garra'i wal yawmil azhari fa inna salatakum tu'radu alayya na'am ku yawaita salati a gare ni a daren nan mai haske wato daren juma'a wal yawmil azhari da ranan nan mafi haske wato ranar juma'a fa inna salatakum tu'radu alayya domin salatinku sallallahu alaihi wa ana bujuro da ita gare ni Mm, na'am saboda haka mu yawaita salati daren juma'a mu yawaita salati ranar juma'a na'am wannan mutanen fas sun yi shoti jani shida sai da ma ya zama tambari gare shi na'am radiyallahu ta'ala anhu akwai malamin da yake faɗi ya tara zamani da shoti jani ya ce shi babban abin da shoti jani yake burge shi da shi eh daren juma'a da ranar juma'a malaman fas sun ittifaki ba waliyin da yake miƙa wa annabi salati a wannan lokaci a wannan zamani kamar shehu tijjani radiyallahu radiyallahu ta'ala ya ce har ta kai duk ranar juma'a muna jin kamshin salati a jikin shi ko ba almajirinsa bane balle a ce almajirinsa ne yake masa wannan kira ka gani ko to shine a kuma an rawaito daga abi umamat al-bahili Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru alayya min as-salati fi kulli yawmil jumu'a ku yawaita salati gare ni a cikin dukkan ranar juma'a fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'atin faman kana aksarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan sallallahu alaihi wa sallam ku yawaita salati gare ni ranar juma'a domin salati al'ummata ana bujiro min da ita a kowane ranar juma'a duk wanda ya yawaita salati gare ni ranar juma'a to zai zama shine mafi kusanta gare ni a matsayi ranar alkiyama sannan imamu baihaqi ya fidda hadisi a cikin hayatul anbiya da kuma asfahani fit targibi daga anas ibn malik Allah ya kara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya mi'atan fi yawmil jumu'ati wa laylatil jumu'ati qadallahu lahu mi'ata haja sab'ina min hawa'ijil akhirah wa salasina min hawa'ijid dunya thumma wakkala Allah bizalika malakan yukhbiruni biman salla alayya bismihi wa nasabihi fa usbituhu indi fi sahifatin bayda wa inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati yace wanda ya min salati ɗari ranar juma'a ko kuma daren juma'a ko kuma wanda ya min salati ranar juma'a da daren juma'a Allah zai biya masa bukata ɗari saba'in daga cikin bukatun lahira talatin daga cikin bukatun duniya sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana wakilta mini mala'ika wanda yake zuwa ya bani labarin duk wanda ya min salati da sunansa da nasabarsa ni kuma sai in tabbatar da sunansa a cikin wata takarda ta haske ku sani cewa ilimi na sani na bayan rasuwata kamar ilimi na ne a lokacin ina raye duk ɗaya ne babu bambanci a cikin wannan hadisai wato na annabi alaihi salatu wassalam waɗanda muka ambato wato dalilai ne bayyanannu a bisa cewa ya kamata gare mu muminai mazanmu da matanmu mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren juma'a da kuma ranar juma'a domin abin da yake ciki na girman sakamako da lada da alkhairi da kuma biyayya ga Allah sannan al-Imam Ja'far Sadiq alaihi salam yana faɗi yana cewa idza kana yawmul khamisi inda al-asri ahbata Allah ta'ala mala'ikatan min as-sama'i ila al-ard wa ma'aha safa'ihu min fidda wa bi'aydihim aqlamun min zahab تكتب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عصر ذلك اليوم وفي ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة إلى غروب الشمس abinda al-Imam Ja'far Sadiq alayhi salam yake cewa idan ya kasance ranar Alhamis bayan sallar la'asar Allah yana sauko da waɗansu mala'iku daga sama zuwa ƙasa a hannayensu akwai takaddu na azurfa da alƙaluma na zinari suna rubuta salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam tun daga la'asar ɗin wannan rana har zuwa daren juma'a kuma suna rubuta tun daga ranar juma'a har zuwa faɗuwar rana
Allah ba za su bari ba na'am sannan al'imamu shafi'i Allah ya ƙara mar yadda yana cewa amin.
uhibbu kasratas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam fi kulli hal na'am walakin fi yawmil jum'ati wa laylatiha ashadd istihbaban ni mutum ne wanda Allah ya sa min son yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane hali ina son salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai cewa ranar juma'a da daren juma'a na fi tsananin son in dinga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam in ji imamu shafi'i radiyallahu Allah ya kara mar yadda amin wannan shine wuri na shida wuri na bakwai da ake so mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine duk lokacin da zamu faɗi wata magana mai muhimmanci to mu fara da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai har mun san magana tana da muhimmanci to mu fara da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana so a bude duk wani zance na alkhairi da basmala da hamdala da salsala kamar karatun alkur'ani kamar kai malami ne mai ba da ilimi sanda za a fara karatu a makaranta a fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
kamar kai mai wa'azi ne za ka isar da saƙo ka fara da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
sannan yana ƙarfafuwa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi yayin karantar da ilman hadisi Na'am.
annabawi ash-sharif Mm.
sanda za a fara a yi salati sanda aka ƙare shi ma a yi salati Sallallahu alaihi wasallam.
don shi hannunmu ma ba sa yi sai sun yi alula Na'am.
akwai shehinmu da shi bayan alula ma sai ya sa farin kaya Na'am.
sai ya shafa turare Allah.
Mm, shehinmu shi malam umar sanda radiyallahu anhu.
Allahu ta'ala anhu.
Allah ya ƙara masa yadda An.
sannan abu musal madini ya rawaito hadisi da isnadinsa daga abi huraira Allah ya ƙara mar yadda Amin.
cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce kullu kalamin la yuzkaru Allah fihi fayubda'u bihi wa bis salati alayya Sallallahu alaihi wasallam.
fa huwa aqda'u mamhuqun min kulli baraka Mm. Allah.
duk wani zance Mm.
wanda ba a ambaci Allah cikinsa ba Mm.
ba a fara da sunan Allah cikinsa ba Mm.
ba a yi min salati ba Mm-mm.
to wannan zance mai yankakken albarka ne La hawla.
yankakke ne mai yankakken albarka Mm.
saboda ka yan uwa duk wani zance da muka sani mai muhimmanci in muna so albarka ya shiga ciki to mu fara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta Ibn Manda yake cewa kullu amrin ziba lillahi yubda'u fihi bi zikrillahi ta'ala summa salatu alayya fa huwa aqda'u atta'u mamhuqul baraka duk wani al'amari ma'abocin wato muhimmanci wanda aka fara shi ba da sunan Allah ba sannan ko ba a yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallama to wannan al'amari yankakke ne iyakantacce ne mai yankakken albarka wannan shine wuri na bakwai amma wuri na takwas daga cikin wuraren da ake so duk wani mumini namiji da mumina mace su yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sallallahu alaihi wasallam.
shine duk sanda ka rubuta sunansa in dai kai marubuci in dai ka rubuta sunansa to ka mai salati Sallallahu alaihi wasallam.
ya kamata ga dukkan marubuci in har ya zo kan sunan annabi alaihi salatu wassalam Sallallahu alaihi wasallam.
a cikin littafi to ya gwama wannan suna da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
kamar yadda dabarani ya rawaita daga abi hurairah Allah ya kara mar yadda Amin.
cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce man salla alayya fi kitabin lam tazalil mala'ikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi zalikal kitab Allah.
duk mutumin da ya min salati a cikin wani littafi da ya rubuta to mala'iku ba za su gushe ba suna nema masa gafara Allah matukar suna na yana cikin wannan littafi saboda haka mu lura da wannan da kyau Na'am.
hakika an rawaito tili daga malaman hadisi wanda suke arifai su kuma sun ciro cirowa wadda take tabbatacciya tili daga cikin shugabannin malaman hadisi minas salafis salihi daga magabata managarta sun ciro nau'o'i iri daban-daban na ru'uyoyi manamiyai da yawansu sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci Sallallahu alaihi wasallam.
bayan sun rasu Mm.
sai a gansu a bacci Na'am.
da yawa malaman hadisi Eh.
da yawansu in sun rasu sai kaga tilin mutane sun yi mafarkinsu Mm.
wannan mafarki da ake nasu ko waɗannan ru'uyoyi wato suna ƙunshe da bisharori masu girma Na'am.
da kuma fadala wadda take babba Eh.
wadda Allah ta'ala ya karrama su da ita Na'am.
saboda sababin yawan rubuta sunan annabi da suke Sallallahu alaihi wasallam.
da yawan rubuta salati gare shi da suke yi Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi sallama yana daga cikin abin da yake sananne cewa ru'ya wato mafarki Na'am.
ganin annabi a bacci Sallallahu alaihi wasallam.
bishara ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Mm.
kuma mun sani cewa anna ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa kamar yadda yazo a hadisi Allah.
ru'ya da mu'mini zai yi kaso ɗaya ne daga cikin kaso arba'in da shida na annabta Na'am.
kuma an sani cewa duk abin da ya shafi annabta babu ƙarya cikinsa Na'am.
kuma ba, ba a ƙaryata shi Eh.
kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da waninsa an yi ru'ya da al'imam abi zur'a Allah ya ƙara mar yadda Amin.
an gan shi a cikin bacci Mm.
yana sallah tare da mala'iku a sama Na'am.
shi da mala'iku Eh.
aka gan shi a sama suna sallah ba Na'am.
sai aka ce masa bimanil haza Eh.
a abi zur'a a matsayinka na mutum da me ka samu matsayin shiga cikin mala'iku ku yi sallah sai ce ka tabtu biye bi alfa alfi hadisin da hannun nan na na rubuta hadisi miliyan ɗaya idza zakartun nabiyya in na ambaci sunan annabi alaihi salatu wassalam usalli bana wucewa sai na ce sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asharan duk mutumin da ya min salati kwaya daya Allah tabaraka taala zai mai salati kwaya goma sallallahu alaihi wa sallam sannan an yi ru'ya da al-Imam Shafi'i an ganshi a bacci bayan rasuwarsa radiyallahu ta'ala a cikin mafi kyawun gani sai aka ce masa ma fa'alallahu bika na'am imam bayan rasuwarka ya kuka yi da Allah ya Allah ya yi da kai sai ya ce gafarali Allah ya gafarta mun dukkan kurakurai na ya karbi dukkan ibaduna sai aka ce masa bimaza da me ka samu Allah ya maka wannan ta goma shi sai ya ce bi khamsi kalimatin kuntu usalli bihinna ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da kalmomi guda biyar da na kasance ina yin salati da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam To a nan ne za mu san cewa yana da kyau ‘yan uwa musulmi mu bar sukar juna idan mutum zai salati ga annabi kar a ce wai dole sai an ji salatul ibrahimiyya sannan ne wai za a ce ya yi salati. Salatul ibrahimiyya ingantaccen salati ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma bawa ya yi wani salati ba wannan ba ba laifi ba ne da laifi ne imamu shafi'i a matsayinsa na shugaban jama'a ba zai yi wannan ba. Sai ya ce da wasu kalmomi ne guda biyar waɗanda na kasance ina yi wa annabi salati da su, Allah ya gafarta ni. Sai aka ce masa wa mahunna, wasu kalmomi ne gaya mana, sai ya ce kuntu a ƙulu, sai ya ce na kasance ina cewa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wa sallam adada man salla alaihi, sallallahu alaihi wa wa salli ala sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wa sallam adada man lam yusalli alaihi, sallallahu alaihi wa wa salli ala sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wa kama amarta an yusalla alaihi, sallallahu alaihi wa wa salli ala sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wa kama tuhibbu an yusalla alaihi.
sallallahu alaihi wa
وصل على سيدنا محمد sallallahu alaihi wa كما ينبغي أن يصلى عليه sallallahu alaihi wa ce waɗannan kalmomin su ne suka janyo Allah ya gafarta ni na'am sannan an yi ru'ya an ga al'imam Muhammad bin Zaki dinil munziri shi ma a cikin bacci na'am bayan rasuwarsa na'am sai ya ce ma wanda ya mafarkin bihamdillahi faqad dakhalnal jannata wa qabbalna yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mun gode wa Allah mun shiga aljanna kuma mun kama hannun annabi mun gaisa da shi.
sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallah da muka gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rike hannuna sai ya ce da ni abshiru kullu man kataba bi yadihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam fa huwa ma'i fil janna Allahu akbar yace duk wanda hannunsa ya taba rubuta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaihi wa sallam to yana tare da ni a cikin aljanna la ilaha illallah to a nan ne alhafiz ibn salahi rahimahullah yake cewa yambagi an yi hafizal muhaddis as-salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda zikirihi na'am yace ya kamata mai rubuta hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ya kiyaye ya kiyaye ya rika yin salati in ya faɗi sunan annabi ya masa salati sallallahu alaihi wa sallam kada ya kosa kada ya ce a sunayen sun yawa na'am kar ya gaji da yawan maimaita sallallahu alaihi wasallama na'am a yayin maimaita rubutun sunansa domin wannan yana daga cikin manya-manyan fa'idodi wanda ɗaliban ilimi suke gajiya suke ƙosawa ƙwarai kuwa suke ƙosawa da kuma marubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam wanda ya gafala ya ƙosa ya ga shi ba zai iya kowane suna sai ya rubuta salati ba to ya haramta wa kansa rabo wanda yake mai girma ki
shi yasa ibnu salahi yi bayanin karhancin takaitawa in mutum ya rubuta suna annabi ya ce alaihi salam ya ce wannan takaitawa ne mutum ya takaita wurin bawa annabi haƙƙin shi na'am sannan kuma ya tsawatar daga takaitawa wurin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi a wurin rubutu din kamar yadda da yawa wanda aka haranta musu samun falala mai girma suke yi idan suka zo sai su rubuta fal'am sadun lamun ainun mimun wai sallallahu alaihi wasallam wani ma kawai sai rubuta sadun kawai ya wuce abin shi wai yana nufin sallallahu alaihi wasallam wai saboda abin yayi yawa yana daga takaitawa daga bawa annaba haƙƙin shi sallallahu alaihi wa sallam a ma'ana mutum ya ce alaihi salam ya kamata a ce alaihi salatu wassalam
sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kar a raba su na'am Ibn Salahi ya ce, Hakika manyan malaman hadisi haka ya faru da su, na'am sun kasance idan sun rubuta sunansa, sai su ce, Alaihi salam, Alaihi salam, na'am ko su rubuta sal'an, sai wani daga cikinsu ya ga annabi sallallahu Alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam a cikin bacci. Annabi ya canza fuska, sallallahu alaihi wa sallam kuma yana masa faɗa, na'am a bisa barin yi mai salati da yake. Yana ce masa, Lima ta harimu nafsaka arba'ina hasana. kai kuwa me yasa kake haramta wa kanka lada arba'in sal'am da kake rubutawa din nan baka san cewa wa sallama sallallahu alaihi wa sallama wa sallama din nan harafi hudu ne wawun sinun lamun mimun kowane harafi ɗaya lada goma ne so da kaga lada arba'in kenan ka haramta wa kanka so da yana da kyau kar a ƙosa kar a gaji a wurin rubuta sunan annabi alaihi salatu wassalam ni ma da haka nake amma na daina eh amma ba wai yanzu fa daga wannan karatun ba na dade da dainawa idan na zo rubuta duk wanda ya ga rubutuna ya ga da rubuta irin wannan lokacin ban san wannan bane amma daga baya ko zan rubuta sunan annabi dubu sai na rubuta sallallahu alaihi wasallam dubu ko alaihi salatu wassalam haka yake saboda haka wannan shine wuri na takwas amma wuri na tara da ake so dukkan mumini namiji da mumina mace mu lura da su mu rika yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama shine yayin faɗin duk wani zance na alkhairi kamar yadda ya gabata domin ana so a buɗe duk wata magana ta alkhairi da basmala da hamdala da salsala to haka nan rubuta littafi in an rubuta littafi ana so a yi salati haka nan taƙarizi in za a yi taƙarizi ana so a rubuta salati sallallahu alaihi wa sallam to haka nan kuma rubuta wasiƙa eh in za a rubuta wasiƙa ana so a yi salati na'am haka nan rubuta wasiya in za a bar wasiya eh ana so a rubuta salati amma farawa da basmala kawai eh hakika ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam yace kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar duk wani al'amari ma abocin daraja da aka fara shi ba da basmala ba to wannan abin yankakke ne bai da ƙarshe a wata riwaya fa huwa aqta na'am wannan abin shi ma yankakke ne a wata riwaya fa huwa ajzam a wata riwaya fa huwa afsam oh duka dai yankakke ne mai yankakken albarka to amma farawa da hamdala hakika ya zo a cikin sunan abi dawud da musnadu ahmad daga hadisin abi huraira Allah ya kara mar yadda daga annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallallahu alaihi wa sallam kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa ajzam duk wani zance da aka fara shi ba da godiyan Allah ba to wannan abin yankakke ne ba zai karshe ba na'am shi ko salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam ana so a gabatar da salati yayin fara magana ta alkhairi na'am domin ya zo a ruwayar Abu Musa al-Madini da isnadinsa daga Abi Huraira Allah ya kara mar yadda ya ce amin annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallallahu alaihi wa sallam kullu kalamin la yuzkaru Allahu fihi mm fayubda'u bihi na'am وبالصلاة علي na'am فهو أقرأ ممهوق من كل بركة duk wani zance wanda aka fara shi ba a ambaci Allah ba kuma ba a fara shi da salati gare ni ba to wannan abun yankakke ne kuma mai yankakken albarka a wata riwaya ta Ibn Manda Annabi alaihi salatu wasallam ya ce kullu amrin ziba lillahi yubda'u fihi bi zikrillahi ta'ala summa salatu alayya fa huwa aqda'u atta'u mamhuqul baraka duk wani al'amari ma'abocin mahimmanci da aka fara shi ba da ambatan Allah ba ba da salati gare ni ba to wannan abin yankakke ne kuma datsatse ne na'am kuma mai shafaffiyar albarka na'am za a shafe masa albarka to wannan shine wuri na tara ƴan uwa na'am da ake so mu riƙa yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa sallallahu alaihi wa sallam amma wuri na goma eh da ake buƙatar duk mumini namiji da mumina ta mace na'am mu yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa alaihi wa sallam shine da cewa gari ya waye farkon abin da zamu yi salati ga annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam. da cewa yamma ta yi rana ta faɗi ƙarshen abin da zamu faɗa mu kwanta bacci shine salati ga annabi sallallahu alaihi in mun farka mu buɗe baki da salati in za mu kwanta mu kulla bakinmu da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi domin kuwa abid darda'i ya rawaito kamar yadda ya zo a cikin jami'u sagir Allah ya ƙara mar yadda amin yake cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakatu shafa'ati yawmal qiyama duk mutumin da ya min salati goma lokacin da ya wayi gari sannan ya min salati goma a lokacin da ya riski maraice to ceto na ko zai riske shi ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sannan wuri na goma sha ɗaya da ya kamata mu lura da shi da kyau mu rika yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shine lokacin mantuwa na'am duk sanda mumini yayi mantuwa ko mumina mace ta yi mantuwa eh to maza mi salati sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu sunni ya rawaito da isnadinsa daga usman ibn abi harbin albahili Allah ya kara mar yadda cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam man arada an yuhaddisa bi hadisin fanasiyahu falyusalli alayya na'am fa inna fi salatihi alayya khalafan min hadisihi wa asa an yazkurahu sallallahu alaihi wasallam wanda yake so ya bada wani labari yana cikin yin wani zance sai ya manta maganar da zai faɗa to yi min salati sallallahu alaihi salati na zai zama makofin zancen shi sannan kuma ya kusata ba mamaki yana yi min salati sai ya tuna wannan abin da yake so ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Madini Allah ya ƙara mar yadda amin ya rawaita hadisi daga Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yadda amin cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam idza nasitum shay'an fasallu alayya tazkuruhu insha Allah mm Allah idan kuna magana sai kuka manta abin da kuke faɗa to ku yi min salati za ku tuna in Allah ya yarda Allah saboda haka ko jarabawa ake yi ana so a yi wa annabi salati hatta biran ma to fa salati akan bakin biran wanda mutum zai ji ana Eh, wanda kwarai da gaske kwarai da kwarai da wannan wata fa'ida ce sosai sosai sannan wuri na goma sha biyu da ake so mumini namiji da mumina ta mace mu kula da shi mu riƙa yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama yayin shiga masallaci da yayin fita na'am ana so mu riƙa yin salati bayan kowace sallah oh kamar yadda ya zo daga al-Imam Ahmad cewa annabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga masallaci yana yin salati akan kansa yana cewa Allahumma ghafirli zunubi waftali abwaaba rahmatika Allah idan ya fita daga masallaci yana yi wa kansa salati ya ce Allahumma ghafirli zunubi waftali abwaaba fadlika sallallahu alaihi wasallam na goma sha uku ana so duk mumini namiji da mumina mace mu kula da wannan wuri mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shine lokacin bakin ciki na'am oh idan bakin ciki ya dame ka eh ko damuwa na'am ko tsanani eh to kar ka manta da yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana son yawan salati a lokacin bakin ciki da damuwa da kunci sai mutum ya samu a yayewa daga wannan damuwa Allah ya ɗauke masa wannan bakin ciki wannan ko ya zo ne a cikin riwayar Imam Ahmad daga Ubay ibn Ka'ab Allah ya ƙara mar yadda cewa shi wato Ubay ibn Ka'ab ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inni uksiru salata alayka fa kam aj'alu laka min salati ya rasulullahi ina so in yawaita salati a gare ka kamar guda nawa ya kamata in sanya a gare ka na daga salati na sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce masa mashi ita abinda duk ka ga dama kai mun sallallahu alaihi wasallam sai shi ubay ibn ka'ab sai ya ce arrubu'a zan raba lokaci na hudu in dauki ɗaya in baka salati kawai zan maka sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce mashi ita duk dai yadda ka ga dama babu laifi kai amma wa in zitta fa huwa khairul lak amma in ka ƙara sallallahu alaihi wasallam akan rubu'i din to zai zamanto alkhairi gare ka daga nan sai shi ubay ibn ka'ab sai ya ce as-sulusaini zan raba lokaci na gida uku in dauki biyu in baka daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma shi ita wa in zitta fa wa khairul laka duk yadda kaga dama dai amma in ka kara zai zama alkhairi gare ka sai ya ce an-nisfa zan raba lokaci na biyu in dauki daya in baka daya sai annabi ya ce ma shi ita wa in zidta fa huwa khairul laka duk dai yadda kaga dama amma in ka ƙara zai zamanto alkhairi gare ka daga nan sai shi Ubay ibn Ka'ab Allah ya ƙara mar yadda sai ya ce ya Rasulullah fa aj'alu laka salati kullaha zan sanya lokuta na baki ɗaya salati ne gare ka baki ɗaya ai aj'alu du'a'i kullahu salatan alayka zan yi sanya dukkan addu'o'i na salati ne gare ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan tukfa hammak wa yukfaru laka zambuk to in kai haka ko za a isar maka bakkan cikinka za a gafarta maka zunubanka a wata riwaya idan yakfika Allah ta'ala ma ahammak min umuri dunyaka wa akhiratik in kai haka Allah zai isar maka dukkan bakkan cikinka kuma Allah zai isar maka daga dukkan lamuranka na duniya da na lahira saboda haka yana da kyau yan uwa muminai maza da mata mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafi yawancin lokutan mu wuri na goma sha hudu da ake so mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine lokacin addu'ar neman bukata kar bukatar mu ta mantar da mu annabi mu ta fadin bukata amma ba mu yi mai salati ba kamar yadda ya zo a ruwayar Abdullahi dan Abi Aufa Allah ya kara mar yadda ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wurin mu faqala sai ya ce man kana lahu ila Allah azza wa jalla haja aw ila ahadin min bani adama falyatawadda wal yuhsin wudu'ahu wal yusalli rak'atayn thumma liyusni ala Allah azza wa jalla wal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illa Allah al halimul karim سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين annabi alayhi salatu wassalam ya ce duk wanda ya kasance yana da wata bukata a wurin Allah mai girma da ɗaukaka ko ko ya zamanto yana da wata bukata a wurin ɗaya daga cikin ‘ya'yan Adamu yana da bukata wurin wani ɗan Adam, to ya yi alola, ya kyautata alolar, ya sallah raka a biyu, sannan yi wa Allah godiya, sannan sai yi mun salati. Idan yi mun salati, to sai ya ce la ilaha illallah wal halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, walhamdulillah rabbil alamin. أسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين bukatar za ta biya wannan shine na goma sha hudu kenan wato wurare na goma sha biyar wanda ya kamata dukkan mumini namiji da mumina mace mu kula da wannan wurare mu rika yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama shine duk wurin da mumini ya hadu da dan uwansa mumini ko kuma duk wurin da mace mumina ta hadu da yar uwarta mumina kar su yadda su gaisa su rabu ba su yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ba wai sai sun yi gaba ɗayan sa ko da mutum ɗaya ne yayi a ciki yayi an gane ai in kuma dukansu suka yi yayi kyau wato ya zo a cikin kitabut targhib na munziri daga Abu Ya'la daga Anas bin Malik Allah ya kara mar yadda daga Annabi Rahma sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce ma min abdaini mutahabbaini yastaqbilu ahaduhuma sahibahu wa yusalliyani ala annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi alaihi salatu wasallam ya ce babu waɗansu bayi guda biyu maza ko mata masu son juna saboda Allah da za su fuskanci juna ɗaya ya fuskanci ɗaya har su yi salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam su gaisa illa lam yatafarraqa hatta yughfara lahumma dhunubahuma ba za su taɓa rabuwa ba har sai Allah ta'ala ya gafarta musu su biyun nan zunuban su baki ɗaya ma taqaddama min hawa ma ta'akhkhara alhamdulillah sannan wurare na goma sha shida da ake so mumini namiji da mumina mace mu kula da wannan wuri shine lokacin da za mu ba da haƙƙinmu na aikin hajji lokacin da mutum zai sauke farali na hajji da umra to kar ya fara ya ƙari bai wa annabi salati ba ana so duk wani alhaji ko kuma duk wani mutumin da ya je umra alhaji ko hajiya su tabbata sun wa annabi salati alaihi salatu wassalam a lokacin da suke yi da wannan saƙo ga Allah na farali da suke saukewa an so a yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama a lokacin talbiya bayan talbiya ana so a yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ana so a yi wa annabi salati lokacin dawafi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bayan an gama dawafi ana so a yi wa annabi salati sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da mutum ya tsaya a rukunul yamani ana so yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam musamman ma lokacin da zai sumbanci hajarul aswad na'am to ana so mutum ya wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ana so ya ce Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika mm wa ittiba'an li sunnati nabiyyika mm sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake so mutum ya faɗa kenan na'am to sannan sai isumbanci hajar al-aswad to haka nan lokacin da mutum ya tsaya a mizabin rahma na'am indarran nan na rahma eh haka nan lokacin da mutum ya shiga hijir isma'il na'am haka nan lokacin da mutum ya tsaya a maqam ibrahim na'am bayan yayi nafila raka'a biyun nan eh to ana so yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sannan ana so a yi wa annabi salati lokacin tsayuwa akan dutsen safa mm da kuma marwa na'am
sannan ana so a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a lokacin tsayuwan arfa mm kamar yadda bai haƙi ya rawaito a cikin shu'abil iman daga jabir bin abdullahi al-ansari mm Allah ya ƙara mar yadda amin cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaqifu ashiyata arafata bil mawqifi fayastaqbilu al-qiblata biwajhihi mm ثم يقول لا إله إلا الله mm وحده لا شريك له na'am له الملك وله الحمد mm يحيي ويميت na'am وهو على كل شيء قدير mm مئة مرة na'am ثم يقرأ قل هو الله أحد na'am مئة مرة na'am ثم يقول اللهم صل على محمد sallallahu alaihi وعلى آل محمد sallallahu alaihi wa كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin وعلينا معهم amin مئة مرة na'am إلا قال الله تبارك وتعالى mm يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا mm
صبحني na'am وهللني mm وكبرني mm وأزمني وعرفني na'am وأثنى علي mm وصلى على نبي sallallahu alaihi wasallam اشهدوا أني قد غفرت له la ilaha illallah وشفعته في نفسي mm ولو سألني عبدي هذا na'am لشفعته في أهل الموقف كلهم Allahu akbar واتو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول sallallahu alaihi wasallam babu wani musulmi namiji ko kuma mace da za su tsaya a yammacin ranar arfa a mauƙifi su fuskanci alƙibla da fuskarsu su ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la mm lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 100 na'am sannan su karanta qul huwallahu kafa 100 na'am sannan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid mm wa alaina ma'ahum kafa ɗari. Cefa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku mala'ikuna mm me kuke ganin ya kamata ya zamanto sakamako ga wannan bawan nawa.
na'am Allah Da me kuke ganin zan biya wannan bawan nawa eh ya tsarkake ni, mm ya kaɗaita ni, na'am ya girmama ni, na'am ya azzama ni, na'am ya sanar da ni, mm ya yi kirari gare ni, eh sannan ya yi salati ga annabina.
sallallahu alaihi wasallam ku sani ya ku mala'ikuna ku shaida cewa ni Ubangiji mahalicci na gafarta ma wannan bawan zunubansa baki daya.
Allah alhamdulillah Sannan na b- cetar da shi a cikin kansa, na ba shi ceton kansa na'am kuma ya ceci kanshi.
Allah Da zai roƙe ni, da bawa na zai roƙe ni eh in ba shi ceton duk wanda suke wannan matsaya eh ta arba zan ba shi.
la ilaha illallah To wannan shine wuri na goma sha shida.
mm ga kuma lokaci ya fara hararanmu za mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu dora daga wuri na goma sha bakwai da ya kamata musulmi namiji da musulma mace mu yawaita salati a cikin wannan wuri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal amin يا من لا له شفاء كلا ولا ولد آمين.
أجز أبيدا وفرج كربه أبدا آمين يا من لا شبيه له واقا ولا ند آمين أنت القياس لكل خائف وجل آمين يا رب يا حق يا من لا له ضد آمين فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد آمين بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد عليه وسلم.
صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق عليه وسلم.
والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم على آله آمين حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى بمحامد حمد الإله أتى بها بمحامد حمد الإله أتى بها بمحامد حمد الإله أتى بها صلوا عليه وسلموا تسليما وأطال سجده وقد قيل الفقير وأطال سجده وقد قيل الفقير وأطال سجده وقد قيل الفقير اللهم يزهو بذاك المدمدين اللهم يزهو بذاك المدمدين اللهم يزهو بذاك المدمدين صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا